ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna sha ɗaya ga watan rabi'u thani hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da yammacin biyar ga watan sha ɗaya miladiya na da 2022 ci gaba da karatu cikin wannan babi bayan mun karanci faɗan malam da ya ce babu mina shirki libisul halqa mu karance shi ba ko a libisul halqa wal khayt wa nahwihima li rafa'il bala'i aw daf'ihi kan muka tashi zamu tashi kan faɗan malam da ya ce qala al musannif rahimahullah an imran bin husayn radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر Malam ya ce an samu wannan hadisi daga Imran ɗan Hussein wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce lalle annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ga wani mutum a hannun shi cikin hannun shi akwai warwaro na sufur tagulla ko jan ƙarhe. Faƙala ma hadhihi ya ce menene wannan? Ƙala min alwahina na daga abin da yake ana nihin wahina abin da zai kawo kangiya faƙala in zi'aha manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tuɓe shi fa innaha la taziduka illa wahanan ba abin da za ta dada ma sai wahala ko bala'i fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflafta abada domin idan ka mutu kana da wannan warwaro da sunan zai kare ka daga wani sharri ko musiba to in ka mutu ba za ka rabbanta ba har abada wannan sai karantar da mu haɗarin ɗarma wani abu da sunan zai iya kange ka daga wani bala'i ko kuma shayo ma wani alkhairi domin babu wanda yake da kangiya akan wani bala'i ko jawo alkhairi wannan mulki ne na Allah madaukaki aiki ne na Allah madaukaki idan kana tamanin wani zare ko wani kambu ko wata laya ko wani karhe da za ka sa na tagulla ko jan karhe a warwaro zai iya kare ka daga wani abu to wannan nau'i ne na shirka da Allah madaukaki rawahu ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi bi sanadin la ba'sa bihi da sanadi wanda babu laihi a cikin shi قال الإمام أحمد تكون شرح إمام أحمد ناتشوا حدثنا خلف بن الوليد خلف دم وليد يازن تدمو حدثنا المبارك عن الحسن مبارك دقا حسن يازن تدمو قال أخبرني عمران بن حسين عمران بن حسين يبان الأباري أن النبي صلى الله عليه وسلم شو النبو أن سيرايان الله دامون شنسكار تبتا أغريش أبصر على عضد رجل حلقه halka ya ga a damtsan wani mutum akwai wani kambu ƙala a raha min sufurin ya ce ina ganin shi na tagulla ne ko jan ƙarye faƙala wai haka ma haza kai can ka menene wannan ƙala min alwahina tana daga abin da yake kan giya ƙala amma innaha la taziduka illa wahanan ka saurara ba abin da za ta daɗa ma sai bala'i sai wahala. In zi'aha, in bizaha, ka yi watsi da ita anka, ka rabu da ita. Fa yana ka laumitta wahiya alaika ma aflahta abada. domin idan ka mutu kuma kana tare da ita har abada ba za ka rabbanta ba in shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala rawahu ibn hibban fi sahihihi fa qala innaka in mutta wukilta ilaiha domin idan ka mutu kana tare da ita gobe kiyama za a dogarar da kai ya zuwa wannan ƙarhe kuma ba zai ma amfanin komai ba قال والحاكم إمام حاكم افتد شيء وقال حديث الإسناد صحيح الإسناد وأقره الذهبي إمام حاكم يي حكم تي أكن wannan isnad yace isnadin shi ingantacce ne kuma Imam Zahabi ya tabbatar da wannan tasihi na Imam Hakim rahimahumullah wa qala al-Hakim Imam Hakim yace aktharu mashayikhina mafi yawancin shehunanmu malamanmu على أن الحسن على أن أن الحسن سمع من عمران جوا حسن كنا ياجي دغ عمران وقوله في الإسناد أخبرني عمران كما دا فدد ديتي أتكين إسناد عمران يا بان الأبار يدل على ذلك نانوني أكن جوا حسن ياجي وانا حديثي دغ عمران أو حسين رضي الله عنه قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد bin khalf al-khuza'i dan dan ubayd dan khalf dan dan kabilar khuza'a abu nujayd wanda ake wa alkunya baban nujayd binunin wa jimin musaggar da nun da jim kuma tasghiri ne na najib ko najib najid nujayd dan nujayd najid ko najid sahabiyun wanda ya zamanto sahabi ne ibnu sahabi dan sahabi aslama ama khaybar ya musulunta a shekarar yakin khaybar wa mata sanata 52 bil basra ya rasu hijira tana da 52 a basra garin basra wadda take cikin ƙasar iraq qawluhu ra'a rajulan da yace ya ga wani mutum sahabi wa fi riwayati hakim dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin wata ruwaya ta imamu hakim ya ce na shiga wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wafi adudayya adudi halkatu sufur kuma a damtse na akwai kambu na wannan ƙarhe jan ƙarhe faƙala ma haza ya ce menene wannan alhadis ya ambaci sauran hadis falmubuham fi ruwayata ahmad rawun da aka ɓoye ko sahabin da aka ɓoye a cikin ruwayat imamu ahmad هو عمران شنو عمران أو حسين رواه الحديث روى الحديث هكا راوي الحديث وان دي رويتو وانا حديث waccan ruwaya ta imamu ahmad ba a tambaya ba ambata ba kuma wannan ta imamu hakim sai zamanto ana nihin shi imran dan husain kin da kanshi qawluhu ma hadha yuhtamalu anna al-istifhama listifsali an sababi lubsiha na iya daukan ma'ana da ya ce ma haza menene wannan ya ɗauki ma'anar tambaya ne ga neman kawo haske da dogon bayanin sababin da ya sanya aksata wa yahtamilu an yakuna lil inkar kuma ya ɗauki ma'ana iyayuwa ya ɗauki ma'anar tsawatarwa ne da cewa bai dace ba wa huwa azhar kuma wannan nabiyin wannan shine yahi bayyana akan wannan ma'anar hadisi قوله من الواهنة قال أبو السعدات أبو السعدات يكتوى ما لي تعليقي هو ابن أثير شين ابن أثير ولد سنة 544 وتوفي سنة 606 أعيه هجرة تنادى قريب يلد 44 يا موت هجرة تنادى دري شدة شدة له عدة تعاليف إيادة littattafai wanda ya wallaha da yawa minha an-nihayatu fi gharib al-hadith akwai nihaya fi gharib al-hadith babban littafin da muke dokowa anan wani lokaci na ibn athir ne rahimahullah na'am qala al-wahinatu irqun ya'khuzu fi al-mankib yu'khaz fi al-mankib wani irk kamar wata jijiya ce wadda ake rukunta a ɗar mata a manki wajen kafaɗa wa filiyad kulliha ko kuma jijiya ce wadda za ta taho daga kafada ta tahi har zuwa hannu fa yurqa minha sai ayi ruqiya da ita sai a zo ayi addu'a akanta wa qila huwa maradun ya'khudhu fil fil adud wata wasu malamai suka ce rishin lahiya ce wadda take kamawa nan a damtse wajen damtse wa hiya ta'khudhu rijal duna nisa tana kama mazaje ne banda mata وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم أن يهني جمد إتا دومن أرك إتا دومن تحانا تحانا شتا كنجي شتا غواني تشيو وفيه اعتبار المقاصد كما أتكنش أنا لورادة منها kenan ba wai sai ita ba duk abinda za a rika da sunan kangiya ba magani ba ne wanda za a sha ba wani abu a ɗarma wani tsumma ko wani kaba ko wani abin da ya kama da haka da ƙarhi da sunayen kange to na ana lura da shi inda wannan manuwa ne sai zaman to nau'i ne na shirka qauluhu in zi'aha da yace cirar da ita fuddata fa innaha la taziduka illa wahana ba abin da za ta dada ma sai wahala da bala'i qala an-naz'u abinda ake cewa naz'u huwal jazbu bi quwwa shine ka huzge abu da ƙarfi ka cira shi wa alaikum assalam duka ya tayi a'a in sha ne sha shi ma tsautsayi ka iya kare kanka tsautsayi ba rashin lahiya bace ba hadari ne wanda zai zo shi kuma hadari ba abin da yake ya kange shi da wani shaye-shaye sai addu'a da wani ya shiga ciki na'am da wata cuta ce wanda za a ce cuta ce to abu ne wanda ya zama to kaddara ne kamar ka ce ka iya kare kaddara da Allah madaukaki ya ya wannan na'am kuma galiban sai an yi saddabaru a cikin shi ba haka ba kawai itace ne ake doko a ce ma tsotsai sai an yi saddabaru ciki qala huwa al-jazbu bi quwwa akhbara annaha la tanfa'uhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ba za ta mai amfani ba bal tadurruhu wa taziduhu durra da'fan ba abin da za ta ƙara mishi sai cutaswa kuma ta ƙara mishi rauni wa kazalika kullu amrin nuhiya anhu haka dukkan abin da aka yi hani game da aikata shi fa innahu la yanfa'u ghaliban zaka ga baya da amfani mafi yawancin shi wa in nafa'a ba'dahu fadarru fadurruhu akbar min naf'ihi in ma wani shashin shi yayi amfani to zaka ga cutaswar shi ta yawa قال قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فدما زال صلى الله عليه وسلم يدعي كسدي idan ka mutu kuma tana tare da kai to ba za ka rabbanta har abada ba li'annahu shirk domin shirka ne wal falahu abinda ake cewa rabbanta huwal fawzu waz zufr was sa'ada shine samun babban rabo da samun duka babban kaso da jin daɗi. Ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala, nam, can tali ƙala wa min hadhal bab can da yi na biyu, ƙala can da ya ce, nam, la ta akuzun rijala dunan nisa. ƙala wa min hadhal bab ma ya fa'aluhul jahiluna, jahiliyatul yawm. من إلباس أولادهم خلاخيل الحديد wannan kuma daga wannan babi ne abinda jahilan wannan zamani suke daurawa ɗiyansu ko suke sanyawa ɗiyansu khalakhil kwandiga ko warwaro na na ƙarhi wa gairihi da wani shi ya taqiduna anna zalika yahfazuhum min al-maut suna kudirewa cewa wannan na kare su daga mutuwa allazi akhadha ikhwatihim alladhina matu qablahum wadda ta kama ta dauki ƴan uwansu wanda suka mutu gabanin su wa minhu libs halqatul fidda da sanya wannan zobe ko kuma warwaro na azurfa lil baraka da albarka dalilin sunan a samu albarka da za ka ga kowane yaro da wannan azurfa a wuyan shi zobe na azurfa kuma da wannan manufa ce ko kangiya ko kuma kare neman albarka aulin man'il bawasir ko kuma ta hana kamun zahi cadi kamar su cadi da abin da ya kama da haka walibsa khawatim laha ko kuma da sanya zobanya na zi- na azurha na'am fasawwasa maksusatan lil hifz ya zamanto an ɗauke ta kamar idan an yi ne saboda kan giya min aljin daga aljannu ko kuma ko kuma kamar yadda ake cewa mayu ko kuma kamun ba- baki da abin da ya kama da wa gairi hada wannan su qala fi qurratul uyun wa innama nahahu anha لكونه اعتقد أنها تمنع عنه هذا الداء mazala sallallahu alaihi wasallama ya hane shi ne game da cewa ya kudure kan cewa wannan karhe da ya sa ko jijiya da ya da ya darma za ta kare shi daga wannan cuta aw tarfa'uhu ko ta dauke mishi in ta same shi fa amarahu sallallahu alaihi wasallama bi naz'iha mazala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ya umarce shi da ya huzge ta ya cire ta lidhalika dalilin wannan wa akhbara annaha la taziduhu illa wahana ya bashi labari ba abin da za ta kara mai sai bala'i da wahala da rauni fa innal mushrika yarhamukallah domin mushriki yu'amilu bi naqidi qasdihi ana yu'amalu bi naqidi qasdihi ana mai mu'amala da sabanin munhashi li'annahu allaka qalbahu bima la yanfa'u domin ya rata yadda zuciya shi da abinda ga abinda bayya amfani wala yadfa anhu ba zai iya kare shi ba kai lissahi karhe ne ba mutum ya zo ya darma wani abu na karhe kuma ya ci zai kare shi daga wani abu asa abin akwai nau'i na kusan rashin hankali da tunani fa idza kana hadha bi halqati sufr idan wannan ya zamanto da zobe ne ko kambu ne na wannan tagulla ko jan karhe fama zannu fama zannu bima huwa at'am atam wa a'zam to me zatanka da abin da yake zama girma atam kace tama abin da ya zama to mafi girma wa a'zam dai hallo mafi girma kama waqa'a min ibadil qubur min ibadatul qubur kaman da ya abku abautawa kabarruka wanda mutum zai je iske kabari ya sa shi gaba yayi karokon wanda yake cikin kabarin wannan ya arzuta shi ko ya kare shi daga wani bala'i ko da wani mutumin da shi ma ta kan shi yake addu'a ka yake bukata ba kai za ka roke shi ba domin ba ya da abin da zai bada wal mashahid da wuraren da aka binne waliyai wa ghairiha da makamantanta kama la yakhfa ala man lahu adna miskatin min aql kamar yanda baya boyuwa a bisa wanda yake da ko dan kankanan abu na hankali nam wanda yake da hankali to wannan abubuwa ba sa boyuwa gare shi qala al-musannif rahimahullah wa fihi shahidun li kalami sahaba a cikin wannan magana akwai abin da yake mara baya yake ma karfafa magana sahabbai da suke cewa anna shirkal asghar akbar min al-kaba'ir karamar shirka ita ce mafi girman abeban da suka zamanto kaba'irai ne manya-manyan zunubai ita kanta shirka karama ana lissafa ta daga mafi manya-manyan manya-manyan zunubai tahi manya-manyan zunubai wa annahu lam yu'zar bi jahala bil, ja, bil jahala kuma ba a wa mutum uzuri da jahiltar da ina ana baka uzuri akan dukkan abin da ya shayi wani nau'i na ibada baka sani ba amma dole ne ka san haƙƙin Allah madaukaki bangaren kadda ka saki ka abka a cikin shirka وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك kuma kalkashin wannan za mu samu fa'ida ta inkari yin musu da ƙarfafawa da tsanantawa a bisa wanda ya aikata irin wannan don manzala sallallahu sallama ce in zai ha tube ta hudda ta kuma haba za ka rabbanta har abada inda ya ka mutu tana tare da ke a ga wannan akwai nau'i na girmama al'amari قوله رواه احمد بسند لا باس به فدشد يتي امام احمد يرويته wannan hadisi da isnadin da babu laihi huwa al-imam ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal bin asad bin idris bin abdullah bin hayyan bin abdullah bin anas bin auf bin qasid bin mazin bin shaiban bin huzal bin sa'laba bin ukaba bin sa'ab bin ali bin bakr bin wa'il bin qasid bin hid bin himb bin afsa bin du'mi bin jadali jadila bin asad bin rabi'a bin nazar bin ma'adin bin adnan wannan ya kamo tun daga mahaifan shi har zuwa adnan wanda ƙarshen kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-alam abu abdullahi az-zuhli huwa thumma shaybani al-marwazi thumma al-baghdadi nan wannan ya ya ambaci baban shi ne da kakan shi da kakan kakan shi har sai da yazo daga adnan nam qala imamun imamu ahlu asrihi shugaba ne malami ne na zamanin shi wa alamuhum bil fiqh yahi su san yahi su ilmin fiqh wal hadith da hadisi wa ashadduhum wara'an kuma yahi su tsantsani bayya mutun ne mai mabucin gujewa duniya da haram da jin dadin duniya wa mataba'atul lis sunna kuma yahi su bin sunna sau da kafa wa huwa alladhi yaqulu fihi ba'd ahli sunnah shine wasu ma'abuta shashin wasu malamai mabiya ta farkin manzala sallallahu alaihi wasallama suke cewa anid duniya ma kana absaru game da duniya ba wanda ya hishi sananta wa bil madin ma kana ashbahu kuma ba wanda ya kai da shi da kama da wa'anda suka shude manya manyan malamai da sahabbai da abin da suka mata atatuhu duniya fa abahaha duniya ta zo ta zo mishi ya yi watsi da ita wa shabbahu wa shubahu fanafaha shubuhohi sun zo musu abinda za su rikitawa mutum abinda ya sani na akida ko abinda ya kama da haka su ma fanahaha ya kore wannan shubaha kurija bihi min marwa wa huwa haml an huta da shi daga garin marwa alhali iya cikin cikin mahaifiyar shi fa wuli da bi bagdad aka aihe shi a garin bagdad sanata 64 wa mi'a a shekara 164 fi shahri rabi'ul awwal a cikin watan rabi'ul awwal wa talaba ahmad al-ilma sanata wafati malik imam ahmad ya nemi ilimi shekarar da imam malik ya rasu rahimahullah wa hiya sanata 99 wa 70 shine shekara saba'in tis'in da tara wa saba'in saba'in da tara fasami amin hushaim ya saurara daga malamin shi hushaim wa jarir bin abdulhamid humaid da jarir bin abdulhamid wa sufyan bin uyaina da sufyan dan uyaina wa mu'tamar bin suleiman da mu'tamar dan suleiman wa yahya bin sa'id al-qattan da yahya dan sa'id al-qattan wa muhammad bin idris al-shafi'i da imamu shafi'i wanda aka yi sani da imamu shafi'i kenan malamin shi ne wa yazid bin harun da yazid dan harun wa abdurrazzaq da abdurrazzaq wa abdurrahman bin mahdi da abdurrahman bin mahdi wa khala'ikun bi makka kuma da sauran malamai da yawa a makka wal basra da garin basra wal kufa da kufa wa bagdad da bagdad wal yaman da yaman wa ghairiha da wani su min al bilad na garuruwa inda ya je neman ilimi rawa anhu malaman da suka rawaito daga gare shi almajiran shi kenan ibnahu salihu abdullah iya da da salih bin ahmad da abdullahi dan ahmad kenan sun rawaito hadisi daga gare shi wal bukhari wa muslim imam bukhari da imam muslim duka almajiran imam ahmad ne wa abu dawud da abu dawud da ibrahim al-harabi da ibrahim al-harabi wa abu zur'a abdurrazi wa abu zur'a ad-dimashqi dimashqi wa abdullahi bin abi dunya wa abu bakr al-asram وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه قاسم البغوي كنا شيني واندا كرشن واندا يزنتد إمام أحمد يزنتد شي حديث يكرم تد شي حديث وخلائق تصورا معلمي ديوا وروى عنه من شيوخه بل ما معلمان shi ba sai da suka rawaito daga gare shi saboda ya kai matakin mujtahidi mai ilimi kuma so tari za ka ga ba mamaki ba ne baka karantar da wani ya zo ya sami ilimin da baka da ya karantar da kai nam shi ne kuma abdurrahman bin mahdi Abdurrahman dan Mahdi wal Aswad bin Amir wa min aqrani haka kuma wanda suke tsani guda tayi guda su ma sun ruwaito daga gare shi Ali bin al-Madini da Ali bin al-Madini wa Yahya bin Ma'in da Yahya dan Ma'in zamani guda suka yi kuma tayi guda suka yi duk da haka suka kaskantar da kai suka zo suka dauki ilimi a wajen wanda suke tsari guda قال البخاري إمام البخاري يكتشى مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول إمام أحمد ya yi rashin lahiya dare guda biyu wanda da shuɗewar da rabiul awal wa mata yawmal juma'a litinaini ashara khalat min kenan bayan kwana guda biyu daga rabiul awal ya rasu dare biyu bayan rabiul awal sannan ya mutu ranar juma'a litinaini ashara khalat min kwana goma sha biyu daga rabiul awal ya rasu wa kala hanbal mata yawmal juma'a وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إهدى وأربعين ومئتين يا رسولنا الجمعة أتكي ربيع الأول هجراتنا دريبيو دا أربعين دا دايا وله سبع وسبعون سنة يا دا شكرا سبعين دا بكوي وقال ابنه عبد الله دنش عبد الله يكيتيا والفضل بن زيادة دان فضل دا فضل دان زيادة سكتي مات في ثاني عشر ربيع الأول ya rasu sha biyu ga watan rabi'ul awwal rahimahullahu ta'ala wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba kuma akwai shirin na'am da mu zo kan shi ba adamu au قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا يا دوتر رواية دغ عقبة بن عامر يا دنگل اشي زو مزالا صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك نعم ما له halau iya da ruwaya da Uqba da Amir ya dangana wani hadisi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya rataye wata laya tamima laya ko kambo fala atamma Allahu la to ka Allah madaukaki cika mai gurin shi wa man ta'allaka wada'atan duk wanda ya dar mahallo wada'a wani abu ne wanda shi ma daura shi ake saboda kangiya fala wada Allahu la shi ma ka Allah madaukaki ya bashi wannan kangiya kuma hadisi ne wanda ya zamanto sahihi ne a akhrajahu Ahmad wa da'afu al-Imam al-Albani Imam al-Albani ya raunanar da wannan hadisi banda nabiyin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka shi kuma hadisi ne ingantacce kala wa hadha al-hadith fi fi tasrih bi anna ta'lika ta'at tama'im shirkun lima lima yaqsuduhu min من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطالب نفع أو دفع ضر من سوى الله كما تقدم في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب نعم بعدما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة وتقدمت الإشارة إلى ذلك وهذا هو مما بين معنى لا إله إلا الله أيضا فإنها نفت كل شرك قليله وكثيره كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أنا يكتشوى وانا حديثي akwai bayani karara cewa dukkan wanda ya ɗarma wata laya ya yi shirka ɗarma laya shirka ne ga abin da yake nihi a kan da ya rataya ta ya rataya ta ne ko ya ɗarmata domin ya kare wani cutarwa ko ya jayo wani amfani shi kuma wannan na kore kamala ta ikhlasi yi dan Allah ko kuma tsarkakar da bauta ga Allah wanda ya zamanto shine ma'anar la ilaha illallah domin wanda zai kadaitar da Allah da bauta bayya waiwaya zuciyar shi batta waiwayawa dalilin jayo wani amfani ko a ture wani cuta koma bayan Allah maɗaukaki, kidan batta waiwayawa ga wani abu a jayo wani alkhairi ko kare wani shari sai ga Allah maɗaukaki, kamar yadda bayani ya gabata, kamar yadda ya zo a cikin fada Allah maɗaukaki da ya ce wane ne wanda ya kyawun addini, mimman aslama waja kamar wanda ya miƙa wuyan shi gaba ɗaya ga Allah maɗaukaki wa huwa musin alhali iya kyautata ibada da bauta ga Allah maɗaukaki, kenan ba wanda ya kai shi kyawun addini. domin kamala ta tauhidi ba ta tabbata sai da barin wannan irin abubuwa ko da dai ya kasance shirka ne ko da ya kasance shirka ne wanda ya zaman to karami to wannan abu mai girma ne domin in yi abu wannan irin tabi'a ta ɓoyi ga wasu shashen sahabbai wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su a zamanin annabci to ina gaba za ta ɓoyi ba ga mutanen da suka zamanto koma bayansu ne a ilimi a ilimi da imani da martabobi bayan kuma abin da ya abku na bid'o'i da shirka a cikin mutane kamar yadda ya zamanto ya zo a cikin hadisi hadisai ingantattu kuma bayani ya gabata akan wannan an yi nuni nuni kan wannan hadisai ya gabata cewa wannan na daga cikin abin da ya bayanin ma'anar la ilaha illallah hallau domin fa'inaha nafat kulla shirka kalilahu wa kathira domin wannan ta yi ma'anar la'ilaha illallah ta kore dukkan shirka mai girma ƙarami ne ko babban shi ne kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce lalle Allah maɗaukaki ya shaida cewa babu abin yiwa bauta da gaskiya sai shi haka mala'iku da ma'abuta ilimi wanda suka tsaya da adalci sun shaida lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah la ilaha illahu babu abin yawan bauta na gaskiya sai Allah al'azizul hakim mubwayi wanda ya zamanto mai hikima ne a cikin abin da ya shar'anta ya halitta wallahu a'lam ina muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka wari daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk